أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na manzuma fi alamati sihatil qalb na babban malami suleiman bin sahman rahmatullahi alaihi wannan zai zamanto da yarda Allah subhanahu wa ta'ala darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 19 ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga wata na ɗaya shekara ta 2024 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 71 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na saba'in da biyu ya ƙul suleiman bin sahman rahmatullahi alaihi فيا فردا بلا سان أجرني وثبتني بإزك ذا الجلال وآملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال ونك القلب من درن الخطايا ورشني من فوادلك الجزال ولاطف باللطف, ولاطف باللطائف والعنايا ضعيفا في جنابك زكتكالي وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي وصلى الله ما جنت بعيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وعالي يقول سليمان بن سحمان رحمة الله عليه فيا فردا بلا صان أجرني وثبتني بإزك ذا الجلال وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال بفضلك عن حرامك بالحلال ونق القلب من درن الخطايا ونق القلب من درن الخطايا ورشني من فوادلك الجزال ورشني من فوادلك الجزال ولطف باللطائف والعنايا ولطف باللطائف والعنايا ضعيفا في جنابك زكتكالي ضعيفا في جنابك زكتكالي وجملني بعافية وعفو وجملني بعافية وعفو فإن تمنن بعفوك لا أبالي فإن تمنن بعفوك لا أبالي وصلى الله ما جنت بعيك وصلى الله ما جنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي على الأرسال من قلم وزالي تنادي دائما تدعو هديلا تنادي دائما تدعو هديلا همامات على فنن عوالي أمامات على فنن هوالي على المعصوم أفضل كل خلق على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي وأزكى الخلق مع صحب وآلي زادكم الله min فضله وتوفيقه bayan mun tsaya a baiti na 71 inda malam ya yi zance tun daga baiti na 69 har zuwa baiti na 71 akan cewa kowa sai ya shiga kabari kuma hallo kowa sai mala'ikan nan guda biyu sun zo sun mai wannan tambaya ta kabari Allah ya ba mu ikon amsawa muka kawo siffa na mutumin kirki musulmi a cikin kabari da siffa kuma hallo na mutumin banza a cikin kabari Allah ya kare mu sannan malam bayan ya yi da zancen wannan sai malam sai ya koma zuwa ga mai addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa a baiti na 72 فيا فردا بلا سان أجرني وثبتني بإزك ذا الجلال دك الدعاء تيكي وعاملني بعفوك واغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال مالا سيفار الدعاء yana mai kaskantar da kanshi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita kuma wannan ita ce siffa ta mummuni da siffa ta musulmi na kwarai ka a same ka kana mai sakaki da addu'a ba a son mutum ya yi sakaki da addu'a ce musulmi babu addu'a ai ba musulmin kirki ba ne ba Allah subhanahu wa ta'ala yana hushi ma da wanda bai ya roƙon shi mutum ya zamanto mai kaskantar da kan shi ne kana ƙarƙantar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana mai gwada kasawarka kana mai neman Allah subhanahu wa ta'ala ya shigan ma gaba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a waje da yawa a cikin alkur'ani mai girma yake kwadaitar da mu akan mu zamanto masu addu'a ne masu kai kukanmu ne da jajenmu zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wadda ilallah kamar yadda wani malami ke cewa hafiz alhakami wadra ilallahi fit tawfiqi mubtahilan ya ciro a hada Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan malan yake cewa hafiz alhakami ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah fit tawfiqi kana mai neman dacewa in kana neman dacewa a duniya da lahira ba wani bane zaka sa gaba a'a daga hannayenka ka roki Allah subhanahu wata'ala wannan dacewar fa huwal mujibu wa ahlil manni wal karami in ji hafiz alhakami ji Allah mai amsawa ne kuma hallo shine ma'abucin kyauta da karamci Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul a'raf aya guda biyu ya kawo cikin suratul a'raf aya ta hamsin da biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa udu'u rabbakum ku roƙi ubangijinku tadarru'an kuna masu ƙasƙantar da kai wa hufiya sannan kuma hallo ku roƙi ubangijinku da murya a ƙasa ba tare da ɗaga murya ba wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bi zati sudur Allah subhanahu wata'ala ba he ka tilla ba shi ko baka hudi ba ma ya sani ko da kayi magana zuciya ma Allah subhanahu wata'ala ya sani wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur shine kade ya san abin da yake cikin zukata Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf yake cewa waskur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai ƙanƙantar da kai wahifatan kana mai tsoro wa dunal jihar min alkaul ba tare da kana bayyanawa ba daga zance bil guduwi wal asa wannan ambatan ubangijin naka da wannan zikirin naka da wannan addu'ar da kake yi ya zama to bil guduwi wal asa kakka gajiya dan adam ba a so ya gajiya wajen roƙon Allah subhanahu wataala madallama a ce kai rayuwarka kullum addu'a ce kana da babban makami kenan bil guduwi da sahe wal asal kuma hallo da marece wala takun min al ghafilin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kadda ka kasance daga cikin gafalallu rafkanannu na a wannan ayi mafhumul muhalafa mai yin addu'a mai yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya hudda kanshi daga cikin gafalallu ba a rafkane yake ba amma kuma hallo akasin haka wanda ba ruwan shi da addu'a wanda ba ruwan shi da ambaton Allah subhanahu wata'ala kaman yana gani wai ya ishi kan shi ne to wannan mutumin ashe yana daga cikin algafili na Allah ya kare mu kenan shine malam anan sai ya fara da addu'a dan saboda yana tuna ayoyi ne inda Allah subhanahu wata'ala shine yake cewa a roke shi zai amsa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayuna suka roƙe ka game da ni to ni ina kusa ujibu da'watad da'i za da'an ina amsa mai amsa ina amsa kiran mai kira idan yayi kira nan malam sai ya addu'a sai yake cewa fa ya rabbi fa ya fardan bila sani ajirni yabo ne alfardu bai daga cikin asma'ullahi husna amma anan alfar laysa min asma'illahil husna anan kenan ya zo ne na babin labari yana mai ba mu labari Allah subhanahu wata'ala alfard ne kenan kaman malam yana so ya fasara al-ahad ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan ko kuma inda yazo cikin suratul akwai al-wahid cikin asma'illahil husna kuma hallo akwai al-ahad yana shi ne ka cewa fa ya fardan ya kai ɗaya ɗaya Allah subhanahu wataala bila sanin wanda bai da wani na biyu in an ce al'ahad daman babu asani a ka'idar larabci in ka ji an ce ma alfard to kakka ji an ce ma asani kawai mutum ɗaya lakin in ka ji an ce ma al'ahad kawai shi ma shi ɗaya ne kamar a horon shi ana yin horon shi ne kawai an ce ma inik daga an ce inik an ce linik kandida wanda ya admin to kakka yi tsammani kawai daga an faɗe shi ka tahiyar ka baka samu ba kenan subhanallah kenan shine kenan an ce al'ahad da alfard duka ma'ana guda ce amma alfard din bai daga cikin asma'illahi husna shine he mala yake fa ya fardan bilasani ya kai daya daya wanda bai da na biyu kai kaɗai ne wanda bai da na biyu to kaga irin 'yan san kira masu zuga mutane suna kai su ga hallaka zakka ga ana ziga mutum a ringa kai kaɗai ne babu kaman ka kaga wannan magana kuskure ne a ce kai kaɗai ne babu kaman ka wal iyazu billah ko kuma ana ziga ki kina jin daɗi kina huddo kuɗi kina kari ana ke kaɗai ce babu kaman ki ƙarya ce ai babu wanda bai da kama a duniya banda Allah subhanahu wataala kuma babu wanda bai da kishiya banda Allah subhanahu wataala kowa yana da kishiya kawai shine Allahu dai kawai qul huwallahu ahad Allahu samad dan shi sa Allah subhanahu wataala da ya rayuwa he komi guda biyu ne a duniya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah da yayi mace sai yayi namiji da yayi sama sai yayi ƙasa da yayi dogo sai yayi gajere Allah subhanahu wataala da yayi gabas sai yayi yamma to kullu mawdu'i atamidu ala naqidihi kuma hannu baka iya gano kai in wane ne sai ta hanyar wannan naƙi da in naka kamar ba mun gane ba ai hori dole sai in akwai baki kamar yadda ba mun gane ba akwai mai kuɗi sai in akwai talaka kamar yadda ba mun gane ƙasa ba sai da sama kamar yadda ba mun gane ba wane dogo ne sai in akwai gajere ne ba mun gane ba wane rago ne sai in akwai mai ƙarfi to kuma ko kaga hikima ta Allah subhanahu wata'ala aka suka ga Allah subhanahu wata'ala Allah Allah ne amma shi wajen bangaren shi to shine kadai hece to qul huwallahu ahad kuma jalla anil misal laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir yana shine malai yake cewa ya kai daya daya wanda bai da na biyu Allah kenan ajirni ka kare ni ajirni bi ma'ana a izni ka kare ni wajannibni al-umura allati tushitak ka kare ni ka nisantar da ni da lamurarka wanda za su sa ka yi fushi da ni addu'an malam kenan shine ajirni da lamurarka wanda za su kai zuwa ga hushinka ko kuma wanda za su kai in samu uquba Allah ya kare ni sai malam yake cewa wa'amilni wa thabbitni bi izzika zalli jalali ka karfafa ni thabbitni ka karfafa ni an ce wa thabbitni bil qawli sabit da magana tabbatacciya ke in an ce a thabbitni kenan ana kaddarawa wa thabbitni bil qawli sabit ka karfafa ni da magana tabbatacciya ita ce la ilaha illallah akan gaskiya akan shiriya a wata addu'a addu'a wadda shaddad bin aus sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito annab sallallahu alaihi wasallama yake ce ma shaddad ya shaddad bin aus ya kai shaddad dan aus izara aitan nasa idan kaga mutane قد اكتنزوا الذهب والفضة sun tara zinariya da azurfa suna ta tarawa suna ta kaiwa mangaza suna ɓoyewa idan kaga mutane su hammun su tara zinariya da azurfa su ɓoye su sa a mangaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sahabi to kai ma fakniz haula il kalimat kai ma ya zamanto mangazanka da abubuwan da zaka tara da zaka kula da shi wa'innan kalmomin malamai suke cewa ashe wannan kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashe ba ƙananan kalmomi bane ashe ba ƙananan jari bane ƙarshen kuɗi a ce mutum yana da mangaza ta zinariya da alfidda ashe kenan in kana da wannan kalmomin kenan mangazar taka ashe ba ƙarama bace ba kaga addu'a kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kace Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masu shaddad bin aus idan kaga mutane suna ta tara zinariya da azurfa to kai ma ka kula da wa'annan kalmomin ka tara su ya ubangiji Allah ina roƙonka tabbatuwa a cikin lamari idan ka zamanto mai tabbatuwa ne a cikin lamari Allah ya dafa ma gwiwarka yau kai ka ci nasarar duniya da lahira ce din lamarinka Allah yana dafa ma nan shine as-sabat fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka shukr ni'matika kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya baka juriya Allah ya dukka ko sana'a ce kake da wanda yake da juriya da wanda babu juriya ai ba ɗaya bane ba da wanda daga ya fara ya ga ba riba kirki ya fasa da wanda kuma in ya fara sai ya daure ya tabbatu a saman abin kawai ya yi haƙuri ya daure to kaga aiwa zai kai labari kaga wanda ya daure ya jure na kana roƙon Allah ya baka rahmar shi kana roƙon Allah ya baka tarin gafarar shi kana roƙon Allah ya baka ikon gode masa akan ni'imomi shi kuma duk wanda yake gode ma Allah subhanahu wataala kullun yana cikin ƙari kana roƙon Allah ya baka kyautatawa a cikin ibadar shi sannan kana roƙon Allah ya baka zuciya ingantatta da halshe mai gaskiya kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya baka alkhairi ya kare ka daga shari kana mai neman gafara Allah subhanahu wata'ala kuma hallo kana mai kirari ga Allah subhanahu wata'ala kana cewa ya ubangiji Allah kai ne masanin gaibu kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shaddad bin aus da ya ringa yin wannan addu'o'in kenan shine malam yake cewa sabbitin ya ubangiji ka tabbatar da ni bi izika da girman ka zaljalali kai ne ma'abuta ɗaukaka a ya zo a cikin alƙur'ani wa sabbitini at-tasabbut Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin alƙur'ani yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah a cikin suratu Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani bilkauli sabit da magana tabbatacciya a cikin rayuwarsu ta duniya kuma hallu da a cikin lafira sai mala yake cewa amilni bi afwika wagni kalbi bi fadlika an haramika bil halali wa afini bi afwika ya ubangiji Allah amilni ka mu'amalance ni bi afwika da rangwamanka ka rangonta mini ai mun alayya ya rabbal alamin bil afu ka mini falala ya ubangiji Allah ka gafarta min zunubanka ka yahe mini al afu kenan wa akrimni bi afuka kenan ka karamtar da ni da yahiyarka dan saboda ni bawa ne me zinihi bawa ne wanda bin yi abin da ake so in yi ba bawa ne wanda yana da ragowa don haka arju minka ya rabbi an tu'amilni bi afwika dan shi yasa nake so ya ubangiji Allah ina so ka mu'amalance ni mu'amala tare da rangwamanka ya Allah ina haka ake so mutum shi ma ringa tambaye afuwa ta ubangiji zan mu gani a gaba muhimmancin wannan kenan malam yake cewa agni kalbi ya ubangiji Allah kuma hallo ka wadatar da zuciyata agni kalbi ka wadatar da zuciyata bi fadlika da falalaka an haramika bil halali ka wadatar da ni da haram ba ruwana da haram sai dai halal sai dai cin halal nan malam yana tambaya Allah subhanahu wata'ala yana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah subhanahu wata'ala ya wadatar da zuciyar shi ta zamanto wannan zuciya ce wadda ba ruwanta da haram sai dai halal a cikin wata addu'a an kawo wannan bi haramika an halalik addu'a ingantatta addu'a wanda aliyu bin abi talib yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annab sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin bana sanar da kai wa'insu kalmomi ba wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da ni inda a ce akwai kwatankwacin bashi kwatankwaci ko da ya kai kwatankwacin dutse babba to Allah zai baka ikon ka biya wannan bashin sai Ali bin Abi Talib ya ce qul shi annabi ne ya koya mai wannan addu'a Allahumma kfini Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka addu'a ce ingantatta addu'a ce wanda imamu turmuzi ya kawo imamu al-albani ya kyautatar da wannan hadisin a cikin sahihu turmuzi annabi sallallahu alaihi wasallam ga cewa da a ce akwai bashi kwatankwacin dutse a saman kan katon dutse bashi ya ma katutu ya ma yawa in kala zamci wannan addu'a Allah ya ce sai ya baka iko kafiya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya baka iko ka biya wannan bashi Allahumma Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwaka yana shine malam anan sai ya ciro yake cewa wa agni qalbi bi fadlika an haramika bil halali sai malam yake cewa wa naqqil qalba min daranil hataya warishni min fawadili kaljizali mala yake cewa wani ƙilƙalba ai tsahirhu ya ubangiji Allah ka tsarkake mun zuciyata ka wanke mun zuciyata min daranil khataya daran dauda na daga dauɗe zunubai da kurakurai min daranil khataya ai min wasfi zunub na daga dauɗa zunubai wal atham kenan malam yana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake mai zuciyar shi wannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ringa roƙon Allah kullum Allah ya wanke mai zuciyar shi dan saboda zuciya tana sauyawa kuma hallo tana ɗaukan zunubi annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan addu'a yake cewa a cikin ruwaya ta muslim allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha yana daga cikin addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam yana yawan wannan addu'a yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha ya ubangiji Allah ka ba raina tsoronka ko zakkiha kuma hallu ka tsarkakar da ita anta khairu man zakkaha kai ne mafi alherin wanda zai tsarkakar da ita anta waliyuha kai ne shugabanta wa maulaha kuma hallu kai ne shagabanta ki so mutum ya yawaita wannan addu'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi tabbatuwa a saman addini Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke mai zukatan shi Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu a addini ya wanke mana zukatanmu sai mala yake cewa warishni min fawadilikal jizali warishni min fawadilikal jizali ya ubangiji Allah warishni ka sanya mini daga cikin falala falalaka aljizali masu yawa aljizali shi ne cewa shukuran jazilan godiya mai yawa aljizali mai yawa kenan yanan ka ce warishini ka sanya mini shi in an ce warishini min warasha yana ɗaukan libas ya zuwa cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa libasan yuwari sau'atikum warisha libasan yuwari sau'atikum warisha kenan warish ne yana nihin allibas kaya kace ya ubangiji Allah ka sanya mini wa ilbisni kenan ko iksini min atayaka ya ubangiji Allah ka sa mini rigar falala falalaka mai yawa kaga babba addu'a ce mala yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bashi falala shi falala mai yawa min fawadilikal jizali kenan atayaka alkathira kenan kyautakka diyawa he mala yake cewa walatif bil lataif wal la'anaya da'ifan fi janabika zaktikali walatif ya ubangiji Allah ka mu'amalance ni mu'amala kyakkyawa mu'amala wadda akwai al-lutfu a cikinta tausayi yana daga cikin sunayen Allah al-latifu Allahu latifum bi ibadihi Allah mai tausayi ne ga bayin shi idan mala yake cewa ya ubangiji Allah ina roƙonka ka mu'amalance ni da tausayinka wal'ina wal'inaya yani al'inaya kulawa da kulawarka Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-latif wanda an aka ce a ringa mutum ya zana irin tausayin Allah subhanahu wa ta'ala bai isa ya zana ba bai isa ba mutum dan adam ya zana don saboda Allah subhanahu wa ta'ala rahmatuhu wasi'at kulli shay ba bangaren da zaka shiga baka ga rahama Allah ba kuma akwai abin da baka sani ba rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala tana da yawa mu dauki misali na babin tuba kaɗai al'afu kaɗai tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na abi musa al'ashari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha azza wa jal lalle Allah mabuwayi madaukaki yabsudu yadahu bil layli Allah yana shinhuda hannayen shi hannun shi da daddare dan me yasa kawai dan ya gafarta ma wanda suka yi laifi da rana kaga tausayin Allah ya bude hannun shi ya bude kohon shi ya shinhuda hannun shi kohon tuba a bude take Allah subhanahu wata'ala bai rihe ta ba ya shinhuda hannun shi da daddare ba dan komi ba kawai sai dan ya gafarta ma wanda suka yi kurakure suka yi zunihi da rana tausayi na Allah subhanahu wata'ala kenan Allahu latifun bi ibadi hallo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma yana shinhuda hannun shi da rana shi Allah subhanahu wata'ala dan ya gafarta ma ya amshi tuba wanda suka yi kurakurai da daddare he annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadiba tausayin ga tausayin nan hatta tatlu ash-shamsa min maghribiha har sai rana Allah bai fasa haka har sai rana ta huto daga mafaɗarta matuƙa dai rana ta huto daga gabas to Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa tuba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ku yanke kauna daga rahama Allah ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne kuma hallo yana gafarta zunubai duka kaga malam anan ya san ya karanta Allahu latifun bi ibadihi ne shine yake cewa wa latif bil lataifi wal ya ubangiji Allah ka mu'amalance ni da tausayinka wal anaya kuma hallo da kulawarka domin ni mai rauni ne mai rauni ne da'ifan domin ni mai rauni ne fi janabika ziktikali gare ka ne kuma hallo nake dogara wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun ga Allah ne subhanahu wata'ala masu dogaro suke dogara ya roki Allah subhanahu wata'ala ya shige mai gaba wannan abin da ake so mutum ya ringa yi a rayuwar shi kenan kullum kakkabar kanka da iyawar kanka ta hallaka kenan an kace ka iya ma kanka to hallaka ta zo ma kullum ka sa addu'a ita ce tare da kai ka sa wane ne cikar tauhidi kenan wane ne mai taimakonka Allah subhanahu wa ta'ala ba iyawarka ba ba kudinka ba ba iliminka ba a'a ka ringa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya iya maka da iyawar shi dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwaya ta Abu Dawud hadisin da Albani Imam Al-Albani ya kyautata shi a cikin Sahihul Jami annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma rahmatika arju Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin وأصله لي شعني كله ولا لا إله إلا أنت أو ترواية كما هلو يا هيو يا قيوم برحمتك أستغيث أصله لي شعني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني ديك رواية تازو النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ya ubangiji Allah rahamaka nake kauna kada ka bar ni da iyawata ko da da daidai kiftawa ido ne kadiba annabi ne yake hada haka ne sallallahu alaihi wasallam ina gani ko kai ko ke na mutum ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk lamarin shi Allah ya shige mai gaba Allah ya iya mana da iyawar shi Allah ke bar mu da iyawar mu ko da daidai kiftawa ido ne kenan shine ake so mutum yawaita wannan addu'a yana daga cikin azkarin sabawar masa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat aini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wanda zai shiga cikin kunci babu wanda zai shiga cikin damuwa in ya hudu wannan addu'a to Allah subhanahu wataala sai ya yahe mai kowace irin damuwa ce tare da shi mutum ya ce Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi طرفة عين وأصله لي شأني كله لا إله إلا أنت كوت الرواية يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصله لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين kenan shine malam yake bayani anan walatif bil lataif wal anaya da'ifan fi janabika zal zattikali kenan kaga malam anan kwarai ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala sai malam yake cewa wajammilni bi afiyatin wajammilni bi afiyatin wa afwin fa in tamnun bi afwika la ubali malam yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wajen milli bi afiya ka kyautata ni da kyawanka ka kyautata ni da lahiya da rangwame ku diba mu gani a cikin wannan baitin malam ya hada abu guda biyu bancin ya yi zancen al'afu sannan malam sai ya komo a nan kuma hallo sai ya kawo afiya kuma hallo sai kawo al'afu menene afiya afiya shine Allah subhanahu wata'ala ya baka lahiya a cikin addininka ya kare ka daga fitintunu ya baka lahiya a cikin dukiyarka ya kare ka daga shari na dukiya ya baka lahiya a gangar jikinka ya kare ka daga dukkan cututtuka da malati ya kare ka da afiya a cikin zuciyarka na da cutar shirka da bida Allah subhanahu wa ta'ala ya hudda mai da rangwame kuma yana da kyau mutum in yana addu'a ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abu guda biyu a rayuwar shi duk addu'arka kadda ka yi sakaki baka roƙon abu guda biyu ka ringa roƙon al'afu wal'afiya rangwame da lahiya domin wa'annan su ne jin daɗin duniya hallo su ne jin daɗin lahira wata rana abubakar siddiq yarra Allah ta tabbata a gare shi ya hau mumbari sai ya hoshe da kuka yana hoshewa da kuka sai yake cewa salullah al'afiya ku roƙi Allah al'afu wal afiya ku roƙi Allah rangome kuma hallo da lahiya ya hoshe da kuka hallo he ce a shekara ta harko haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau mumbari ya hoshe da kuka malamai suka ce da ya tuna wannan abin ne shi ma he hoshe da kuka wayansu malamai suka ce a takan yi mutane ne yanzu ba ruwansu da wannan roƙon abu guda biyu abubakar na tuna musu na yin kuka yana mumbari yana kuka yana cewa ku roƙi Allah abu guda biyu ku roƙi Allah lahiya da rangwame domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayan imani babu abin da yake alheri kaman al'afu wal afiya bayan imani inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake alheri kaman lahiya bayan ka zama musulmi ka yi imani da Allah to babu abin da ya hima alheri kaman lahiya to anan kawai mutum yana addu'a shi dai Allah ya bashi kuɗi wani kawai Allah ya bashi duniya wani Allah ya bashi kaza to kai kana ta roƙon Allah Allah ya sa amma director na kamfani na kaza he baka roƙi Allah lahiya ba tun haka ma wannan director na kamfani kaza kuma Allah rashin lahiya ta zo ma ta gangar jiki kana roƙon Allah ya baka kuɗi baka roƙi Allah ya baka lahiya ba in kuɗin suka zo kuma hallo sun yi ta tahiya a farmasi da likita kana roƙon Allah subhanahu wataala ya baka ilimi ka mance lahiya to in ilimin ya zo to in babu lahiya fa ya za ci more shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan imani da Allah babu wani abin da yake alheri kamar lahiya don shi yasa yana daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bari ma Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana barin wannan addu'a lokacin da ya wayi gari da lokacin marece Annabi yana faɗi sahe da marece ya ringa Allahumma إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وعامن روآتي اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بإزمتك أن أغتال من تحتي حديثني ingantacce wanda imam abu dawud ya rawaito shi imam ibn maja ya rawaito shi haka imam al-albani ya ingantar da wannan hadisin a cikin sahihu ibn maja ina annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba yana bari kullum yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji Allah ina roƙonka ka bani rangwame ka rangwamta mini rangwame shine kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare ma zunubanka domin dan adam bai ya rabuwa ka diba annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi alam nashrah laka sadrak ne wa wada'na anka wizrak ne allazi anka da zaharak wa rafa'na laka zikrak amma yana roƙon Allah rangon malumai suka ce annabi ka san garanti gare na aljanna Allah ya bashi aljanna annabi da kaga yana wannan abun kuma hallo bai bari ba yana tausaya ma al'umma shi ne domin al'umma shi su yi koyi da sunnar shi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cikin azkar inka kullun da sahi ka roki Allah rangwame ya kankare ma zunubanka kuma hallo Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya to babu abin da yake alheri bayan imani da Allah subhanahu wata'ala kamar wa'annan abubuwan guda biyu dan haka mu dage cikin azkarus sabah wal masa mu ringa irin wa'annan addu'o'in domin mu rabauta duniya mu rabauta alahira Allah ya sa mu dace duniya da lahira sai malam yake cewa wa sallallahu ma gannat bi aikin على الأغصان من طلح وضال تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وعالي ما لغيره كثير الشيء دا الدعاء ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin mutum yana son alheri ya yawaita salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malan yayi balaga a cikin salatin nashi ce tsira da amincin Allah shi tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam adadin kukan tantabaru na duniya ga baki daya daga balaga ce adadin kukan tantabaru ga baki daya malaman balaga suka ce a ya haka ne don saboda dan adam kai ne in kana kuka kake tsaya ka huta ita tantabara in tana kuka ko kurnanin da take ita ma ƙara jin daɗi ma take take ƙarawa na'am tana ƙarawa kenan malam balaga ne yayi ya ce magannat magannat bai ce ma kukan a'a magannat ce ya ɗauke shi ma kamar wata na shida ne tantabaran ma take yi kenan balaga ce ya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe kuma hallo ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ma'asumi ga wanda bayya laihi afdal kulli halkin mafi falala akan kowace halitta ya tabbata a cikin hadisi ingantacce a cikin buhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidun nasi yawmul qiyama ni ne shugaban mutane gabaki ɗaya karan kaf a ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid daga nan muka zo karshen wannan littafin abinda muka hudi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma malam wanda ya rubuta wannan littafin mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta mai da alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta ma dukkan malaman musulmai baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan musulmai maza da mata mummune maza da mata rayayyu da wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan uwayenmu da marganyenmu ya yalwata musu a cikin kabarinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma malaman mu tsawon rai da lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan mana da alheri a wannan kasa tamu mai albarka ya kare mu daga sharrin mai sharri wa akhiru da'awana أن الحمد لله رب العالمين